الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana yammaci na tara tara ne ko takwas takwas tara ne ko tara ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 26 ga watan takwas miladiya ta 2020 uku kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariyati bi adillati al-izziyati fi fiqh al-malikiyya littafi ne na babban malami professor muhammad mansur sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan muqaddimatul iziya ta babban malami Abul Hassan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma darasi ne na 136 muna kuma cikin babi na ainihin wato karshe babi na goma sha ɗaya wato babin da ya tattaro bayani a dunkule na farillai sunnoni da ladubba da makamantan haka a ƙarƙashin haka sai malam ya fara ainihin wato yi mana bayani akan abin da ya shafi ainihin wato a tauhid aqida a darasin da ya gabata mun yi karatu game da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi gaskiya ne labarin da ya ba da gaskiya labarin da ya bayar gaskiya ne na abin da ya shafi azabar kabari da kuma halayyar da wato matattu ke fuskanta a cikin kabari da kuma tashin alkiyama da firgici na tashin alkiyama da abin da ya shafi siradi da mizani da dukkan abubuwan da suke gaibu ne mu a wajenmu da abin da ya shafi aljanna da wuta wannan dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarinsu kuma mun yadda mun gaskata akan haka wannan yana daga cikin kunshin imani da Allah madaukakin sarki da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mun tattauna game da gabar cewa shi imani wato i'tiqadun ne bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih ma'ana shi imani wato kuduri ne a zuci. da kuma yin furuci da harshe da kuma aiki da gaɓoɓi yana ƙaruwa da ayyukan ɗa'a yana kuma ainihin wato raguwa da aikin sabo sannan mun tattauna akan gabar cewa zancen Allah maɗaukakin sarki wato zancen Allah maɗaukakin sarki ƙa'imun bi zati wato yana tare da zatin Allah maɗaukakin sarki ba su rabuwa kuma zancen Allah abu ne wanda zukata da yawa sun haddace shi sannan harasa da dama suna karanta shi sannan takardu da yawa sun kunshe shi ma'ana an rubuce su a cikin an rubuce an rubuce shi a cikin ainihin wato takardu to duk kuma muna tafiya tare da hujjoji na ayoyin alkur'ani akan haka sai muka zo daidai gabar da lokaci ya cin mana muka tsaya قال المؤلف رحمه الله تعالى فالله عز وجل قد تكلم بالقرآن وبسائر كتبه المنزلة حقيقة وسمعها منه جبريل ونزل بها إلى المرسلين وكلم من شاء من رسله كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وقال وكلم الله موسى تكليما malai yake cewa fallahu azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka ƙwata kallama bil ƙur'an lallai haƙiƙa ya zantar da alƙur'ani wa bisa'ir kutubihil munazzala kuma ya zantar da sauran littattafansa wa'yanda aka saukar haƙiƙatan kuma zantarwa irin ta haƙiƙa wa sami'aha minhu jibril inda wato zantarwa ce wadda da sauti da haruffa kuma mala'ika jibrilu ya ji wannan sautin da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da shi na alƙur'ani wa nazala biha kuma shi mala'ika jibrilu abinda ya ji daga wajen Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya dinga sauka da shi ilal mursali na zuwa ga manzanni wa kallama man sha'a Allah ta'ala ya zanta da wanda ya ga dama min rusulihi daga manzanninsa kama kala kamar yadda Allah ya ce tilkar rusulu waɗannan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita wasu akan wasu minhum daga cikinsu man kallama Allah akwai wanda Allah ya zance da shi shine annabi Musa wa qal suratul baqara aya ta 252 wa qala Allah ta'ala yace wa kallama Allah Musa taklima Allah maɗaukakin sarki ya zanta da annabi Musa, Suratun Nisa'i aya ta 164, Hazihi aƙidatu ahalis sunnati wal jama'a, wannan ita ce aƙida ta ahalis sunna wal jama'a minas sahabati daga sahabbai, wattabi'ina da mabiyansu, wasa'ir ulama'il musulmina da kunzumin ko sauran malaman musulunci. lam yu khalif fiha babu wanda ya yi saɓani fiha game da cewa Allah yana magana kuma magana ce da sauti mala'ika jibrilu ya ji ta kuma magana ce ta hakika ya kuma saukar da wannan zuwa ga manzanni wannan ita ce aƙidar ahalus sunna tun daga kan sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci babu wanda ya saba wa wannan aƙida illal jahamiyatu sai jahamiya mabiyan jahan bin safwan wa anhum akhadha almu'tazilatu daga wajen su mu'tazilawa suka koyi wannan aqida tayi wa zancen Allah tawili wa shi'atu da shi'a wa gairuhum da wasun su min ahli alahwa daga ma'abota san zuciya ma'abota san rai yan bid'a faqalu sune suka ce inna Allah la yatakallamu wai Allah baya magana ba za ka ji irin wannan gurɓatacciyar aƙida ba game da zancen Allah sai ka zo kana tattauna game da mu'tazilawa jahamiya shi'a da ire-irensu su ne masu cewa inna Allah la yatakallam lalle Allah baya magana kama la yasma'u kamar yanda baya ji wala yubsiru kamar yanda baya gani wala ya'lamu ba shi da masaniya bai da ilimi wala yuridu ba shi da nufi wa inna wasafahu ba'dhum bidhalika wa in wasafahu ba'dhum koda wasu daga cikin su sun sufanta Allah bidhalika da cewa yana magana yana ji yana gani yana da ilimi yana da nufi koda kaji wasu daga cikin jahamiya ko mu'tazila ko kuma shi'a sun sufanta Allah bidhalika da haka ihtata bin naf bin nafi ba'da ba'da al-ithbat to zaka ji kuma mutun ya kewaye bin nafi da korewa ba'da al-ithbat bayan ya tabbatar ba cinya ba kafar baya sai ga in ya tabbatar din wato koda kaji wani daga cikin jahamiya da ire-iren su sun siffanta Allah da magana da ji da gani da sauransu to za ka ga sun siffanta shi ne amma kuma a sun yi wayo na korewa bayan sun tabbatar ɗin faƙala shine wani daga cikinsu sai kaji ya ce sami'un bila sam'in mai ji ne ba tare da ji ba to me kenan su wayanda ba yan ta kife din cikinsu kawai sun ce baya ji to shi kuma wani sai ke ganin kai a ce baya ji din nan kamar mutane ba lalle su yadda ba to bari yayi dabara ya kore ya tabbatar sai ya ce sami'un bila sam'in Allah mai ji ne ba tare da ji ba basirun bila basarin mai gani ne ba tare da gani ba wa hadha tala'ubun bidin wannan wargi ne da addini wannan ka zo ka zaunar da mutane kuma ka ce wai tauhidi kake karantar da mutane kana yi musu irin wannan shirkucin da shirme kana siffanta Allah ba yanda yake ba Allah ya siffanta kansa da siffofi na kamala a cikin alkur'ani ka zo duka tarwatsa su kayi tawili ka ce ba haka ba ka zo ka dinga cewa mutane wai sami'un gara kawai ka tafi akan aqidar ta asali shine baya ji baya gani baya magana ita ce aqida ku kawai ku tafi akan haka amma ka dawo ka dinga korewa bayan bayan ka tabbatar ka ce yana ji amma bila sam'in ka ce basirun yana gani amma bila basari to wannan sai zamto wasa da addini wa bi aqidatil muslimina kuma gaskiyar magana wannan wasa ne da aqidar musulmi wannan magana ku koma cikin sharhu sunna na Imam al-Barbahari a shafi na 66 zuwa na 67 ya tattauna wannan mas'ala fa qaulul musannif dan haka maganar Abul Hasan Ash-Shadhili bi anna kalam Allah da yace zancen Allah qa'imun bi zatihi ko da yaushe yana tare da Allah qa'im a tsaye wannan zancen yake bi zatihi da zatin Allah sifa ce cikin sufofin Allah lazima lahu wadda tana tare da Allah ko da yaushe yani abin da yake nufi annahu laysa kalamahu sifatun ba'inatun an zatihi wato zancen Allah ba wata sifa bace wadda take an bambare ta tayi nesa daga zatin Allah madaukakin sarki domin akwai wanda suka ce ai kamar zancen Allah din nan daidai yake da kace ɗakin Allah yanzu ai kaga ɗakin gashi can daban inda Allah daban ɗaki daban an jingina ɗaki kuma zuwa ga Allah an ce ɗakin Allah da haka sai suka ce shi ma zancen Allah irin wannan ne sufa ce wadda ba tare da Allah take ba ita sufar daban shi Allah ta'ala daban da haka kamar yadda aka ce naqatullahi taguwar Allah idafa an jingina wannan taguwar zuwa ga Allah amma ai taguwar daban Allah daban an jingina ta ne sun manta da cewa akwai idafa ta tashrif a jingina abu zuwa ga Allah dan a girmama shi a ƙara masa matsayi kaman a ce masallaci ɗakin Allah kaga girmama shi ne ya kai a ce taguwa na lahi taguwar Allah sauran taguwoyin ba Allah ba na Allah bane na Allah ne amma dan a ɗaukaka wannan taguwar ta Annabi Salihu sai aka ce naqatullah amma kuma ka ce zancen Allah shi ma irin wannan ne kamar na naka da sauransu kamar yadda mun sha tattauna a gurare daban-daban shi kansa a cikin sharhu sunna na Imam al-Barbahari mun yi dogon bayani da a ƙarƙashin wannan gaba an gane ko da haka kamar yadda abul hassan ashadil yake faɗa cewa zancen Allah maɗaukakin sarki ƙa'imun bi zati ya'ani annahu laysa kalamahu sifatun ba'ina ma'ana zancen Allah maɗaukakin sarki ba a nesa yake ba an zati daga barin zatin Allah kama ya ƙuluhu ba'dul mutakallima kamar yadda wasu daga cikin masu ilmul kalam wato suke faɗa fayasifunahu bi annahu makhluqun suna sufanta zancen Allah da cewa shi ma makhluqi ne kamar yanda dakin Allah abun halitta ne kamar yanda taguwar Allah abar halitta ce to zancen Allah shi ba makhluqi ne shi yasa tun daga risala za ga kaga anan ma iziya malam ya sake tabbatar maka to a risala ima wato abun nan Abu Zaid al-Qayrawani zai fito ma da abun baro baro cha alqur'ani zancen Allah ne ba sifa bace ta abun halitta fayan fada ko fayabida kamar yanda ya kawo ina fata an gane da haka sai kaga wasu daga cikin masu ilmul kalam suna sufanta shi bi annahu da cha zancen Allah nan makhluqun shi ma abun halitta ne bal kalamuhu bal ba haka bane zancen Allah sifatun sifa ce itta safa biha jalla wa'ala da Allah mai girma da ɗaukaka ya siffantu da ita fa ya takallamu idza sha'a sai yayi magana duk sanda ya ga dama wa mata sha'a a yanda ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama an gane fa ya takallamu idza sha'a in ya ga dama sai yayi maganar wa mata sha'a da duk sanda ya ga dama wa kaifa sha'a da kuma yanda ya ga dama din wallahu a'lam gaba ta gaba ru'yatul mu'minina li rabbihim sai kuma ganin muminai ga Ubangijinsu wata kalimuhu lahum fil akhira da kuma magana da zance da Allah zai yi da muminai a lahira. Qala al-musannif wa anna Allah ta'ala yarahu al-mu'minuna wa yukallimuhum abul hasan ash-shadhili yace wa anna allah kuma lallai ka sani allah ta'ala yarahul mu'minuna mu'mine za su ganshi wa yukallimuhum kuma allah zai yi magana zai yi zance da su mu'minai wa min al-masail al-aqdiyyah wa min al-masail al-aqdiyyah al-muhimma yana daga cikin mas'aloli na aqida masu matukar muhimmanci ithbatun tabbatar da cewa annal muminina muminai ya rauna rabbahum za su ga ubangijinsu yau malkiyamata ranar alkiyama kama kamar yanda ya rauna alkamar suke ganin wata lailatul badri daren goma sha hudu wa kama kuma kaman yanda suke ya rauna shamsa suke ganin rana sahwan tangararan laisa dunaha sahabun babu wani girgije ko hadari da ya rufe ta kama tabbata fil kitabillahi alkarim kaman yadda zancen ganin Allah wato game da muminai wato ya tabbata a cikin littafin Allah waja fil ahadithi sahihati mutawatira kuma ya zo cikin hadisai masu tarin yawa wanda sun kai matsayin hadisi mutawatiri a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد ساق هذه الحجج الحافظ ابن القيم رحمه الله رحمه الله تعالى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يا كورو waɗannan hujjojin gaba ɗaya fi kitabi a cikin wani littafi nasa hadil arwah ila biladil afrah wani littafi ne wanda ya yi bayanai masu kyau a ciki game da abin da ya shafi aljanna da ni'imominta da sauransu da kofofin aljanna da aljanna guda nawa ce da sauransu da abin da ya shafi aljanna to ya taro shi ne hadil arwah ila biladil afrah wa athbata annaha ahadithun mutawatira ya tabbatar da cewa hadisan da suke magana game da muminai za su ga Allah a lahira mutawatiratun hadithai ne waɗanda sun kai matsayin hadithi mutawatiri kashamsu fi diya'iha kamar rana lokacin azhar kamar rana lokacin haskenta na fata an gane famin al'adillati alwadhiha wannan kaga shine karatu kusan sati biyu da muka yi akan a cikin usulus sunna na ibnu abi zamanin ko yawa gashi dai duk inda ka koma inda littafan sunna ne aqida ingantacciya safiya abinda za ta gaya ma kenan mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa, wa, wa tashbihin wa darbin bil mithali ko fayansawna an-na'ima idza ra'ahu faya khusrana ahla li ahla li'tizali haka mai badul amali yake fada fa min al-adillati al-wadhiha yana daga na daga cikin dalilai bayyanannu ala hadhihi almas'alati akan wannan mas'ala ta ganin Allah ga muminai qaulullahi azza wa jal fadin Allah mai girma da daukaka man khashiyar rahmana bil ghaibi duk wanda ya ji tsoron ubangiji mai rahama bil ghaibi a boye waja'a bi qalbin munib ya kuma zo wa Allah da zuciya mai komawa zuwa ga Allah to za a ce da su udkhuluha bi salamin ku shiga cikin aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ranar dawwama kenan lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da su wato suna da damar su yi duk abin da suka ga dama a cikin ta waladaina mazidun a wajen mu kuma ƙari yake an gane ko Allah madaukakin sarki yace wa'anda duk suka ji tsoron ubangiji a boye suka zo wa Allah bi kalbin munib da zuciya mai komawa zuwa ga Allah za a ce da su ku shiga aljanna da aminci kuma wannan gida ne na dawwama rana ce da duk wanda ya shiga aljanna dawwama kenan kuma Allah zai ba su tabbacin duk abin da suka ga dama za su aikata a cikin aljanna Allah ya ce waladaina mazid sannan muna da ƙari ƙarin kuma kamar yadda muka muka sha karantawa a can wato da kuma lillazina hasanul husna wa ziyada to ziyada din a can cikin suratu Yunus da waladaina mazid a nan cikin suratu Qaf di ana fassara shi ne da ganin Allah madaukakin sarki wa qad thabata ya tabbata fi sahihi Muslim a cikin sahihu Muslim min hadithi Suhaib radiyallahu an daga hadithin Suhaib radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anna ziyadata hiya an-nadhru ila wajhi Allahil karim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wannan ƙarin da Allah ta'ala ce zai yi wa ‘yan aljanna a cikin suratu yunus lilladhina ahsanul husna wa ziyada da kuma ƙarin da Allah ta'ala ya ce zai wa ‘yan aljanna a cikin suratu ƙaf waladaina mazid to wannan ƙarin ba wani abu ba ne in ji manzan Allah sallahu alaihi wasallam face wato kallon fuskar Allah mai karamci subhanahu wa ta'ala wannan hadithi imam muslim ya kawo shi a hadithi na dubu ɗaya da hadithi na ɗari da tamanin da ɗaya wa ƙala subhanahu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wujuhun yawma idin nadira, ila rabbiha nadiratun, wujuhun wasu fusakokin, wasu fuskokin yawma idin a wannan rana, nadiratun ni'imtattu ne, ila rabbiha nadiratun masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. Ga ƙur'ani ma ya tabbatar da wasu fuskoki mani'imta ne a wannan rana, a ni'imce suke sannan za su yi kallo su more zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala suratul qiyama aya ta 22 zuwa 23 nadiratun kalman nadira minan nadarati daga annadara ne wahiyal baha shine kwarjini wa nadiratun bi absariha kuma masu kallo ne da idanunsu ila rabbiha zuwa ga ubangijinsu jalla wa'ala bal laita shi'iri ya ce kaico laita shi'iri kaico na idha kanal kuffaru ran da kafirai za su kasance an rabbihim game da ubangijinsu yau izin a wannan rana lamahajubu na ababen kangewa ne ce kaico na ranar da kafirai za su wayi gari an sha makance an kange su gabarin kallon ganin ubangiji kaga kenan waɗanda ba za su ga ubangiji ba ranar tashin alkiyama su ne kafirai wujuhun yawma idhin an rabbihim lamahjubun fa kaifa yakunu halul mu'minina to yaya halin mu'mine su kuma zai kasance tunda an ce kafirai ba za su ga Allah ba to ya halin mu'mine zai kasance halin mu'mine akasin halin kafirai ne su kuma za su ga Allah fa hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce aqidar ahli sunnati wal jamaa game da ganin Allah an fahimta ko kamar yadda ainihin wato a doktor shuraim wato shuraim hafizahullahu ta'ala a cikin sharhin da yawa ha'iya ya kawo wa'annan maganganun game da ainihin wato ganin Allah akwai wanda suka ce za a iya ganin Allah a nan duniya akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba a nan duniya ba za a gan shi ba a lahira akwai wanda suka ce za a gan shi a duniya za a gan shi a lahira akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba a duniya ba za a gan shi ba a lahira akwai wanda suka ce ba za a gan shi ba a duniya amma za a gan shi a lahira duk ya kawo irin wannan da dalilansu da haka zance mafi inganci wanda yake tattare da hujjoji shine ba za a ga Allah ba a duniya amma yan aljanna za su gan shi a lahira Allahumma ja'alna minhum annal mu'minina wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a duk inda suke a duniya annal mu'minina cewa muminai ya rauna rabbahum za su ga Ubangijinsu yau malƙiyamati ranar alƙiyama, wa ya talazzazu na bizalika za su ji daɗi da ganin Allah a shaddu mafi girma da mafi tsananin jin daɗi ko mafi tsanani min talazzuzihim na jin daɗinsu bi na'imil janna da ni'imar aljanna. Ma'ana yadda ‘yan aljanna suke jin daɗin aljanna. to ganin Allah maɗaukakin sarki ya fi aljanna daɗi an gane ko wa yukallimunahu aida kuma ‘yan aljanna za su samu damar yin magana da Allah jalla wa'ala kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadi babu wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbu face Allah zai yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu hijab babu shamaki tsakaninsa da Allah madaukakin sarki Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin a rakam na 3595, Imam Muslim ya ruwaito shi a rakam na 1016 hadisin Adi bin Hatim radiyallahu an. Khilafan li ahli dalal sabanin ma'abota bata min al-mu'tazila daga mu'tazilawa wa shi'ati da yan shi'a wa ashkalihim da ire-irensu alladhina yanfauna ru'yatallahi wanda su ne zaka dinga jin suna kore ganin Allah a lahira wa kalamahu suke kuma kore zancen Allah subhanahu wata'ala wa yad'una kuma wai duk da hakan suna yin da'awar tanzihahu wai tsarkake Allah suke yi an sifati kamalihi daga sufofinsa na kamala allati athbataha li nafsihi amma wai tsarkake Allah ne amma suna korewa Allah sufofinsa na kamala wa'anda ya tabbatar da su da kansa wa athbataha lahu rasuluhu kuma manzansa ya tabbatar masa da su wa amana bidhalika almu'minuna kuma mu'minai na kware suka yi imani da su amma a hakan wai suna ganin tsarkake Allah suke amma kuma ga Allah ya tabbatar da wata sifa sun kore annabi ya tabbatar wa Allah da wata sifa sun kore mu'minai sun yarda Allah yana da sifa kaza da sifofi kaza duk sun kore wannan kuma wai su ne masu tsarkake Allah to sai mun je za mu gani insha Allah an fahimta eh mawqiful muslim min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matsayar musulmai matsayar musulmi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji wace matsaya musulmi na kwarai yake da ita game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala al musannif abul hasan ash-shadili rahimahullah yace wa an ya'taqida lallai musulmi ya kudurce anna khairal quruni cewa mafi alherin karni as-sahabatu sune sahabbai thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke bin bayan su tabi'ai thumma alladhina yalunahum sannan masu bin bayan su atba'ut tabi'in wa anna afdalahum kuma lallai musulmi ya kudirce a zuciyarsa a matsayin aqida cewa fiyayye cikin sahabbai kwata abubakar shine sayyidina abubakar thumma umar wanda ke bin sa a falala shine sayyidina umar thumma usman mai bin umar a falala shine usman thumma ali mai bin usman shine sayyidina ali radiyallahu anil jami wa yajibu abul hassan ashadili ya ce kuma wajibi ne musulmi alkaffu ya yi kurum ya kame bakinsa an zikirihim gabarin ambatan sahabbai illa bi khairin sai alheri zai faɗa a kansu wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a game da sahabbai khairiyatu ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam alherin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdaliyatihim da fifikonsu ala gairihim a kan waɗanda ba su ba minal ƙuruni daga ƙarnoni ƙarni-ƙarni da aka yi sabatat wannan alherin na sahabban annabi da falalarsu ya tabbata bi kitabillahi daga littafin Allah wa bi sunnati rasulihi kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace kuntum kun kasance khaira ummatin lokacin da ake wannan maganar kana nan Allah ya ce kuntum ku ga kunan wa'anda kuke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin ku kuna ganin sa kuna sauraron sa yana bayani kun kasance khaira ummatin ku kuka fi kowace al'umma alheri ukhrijat lin-nas da aka fitar ga mutane al'umma duk da suka taba aka taba fitar da su ga mutane ba a taba samun masu alherin sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ga su farko tamuruna bil ma'ruf kun gan ku ga ku kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna yin hani ga barin mummuna wa tu'minuna billah kuma gashi kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitabi da dai za a ce ma'abota littafi za su yi imani lakana khairan lahum da ya fi zaman musu alheri minhumul muminuna ana samun wasu daga cikin ahlul kitabi su yi imani wa aktharuhumul fasiquna amma yawancin su fasikai ne suratu ali imran aya ta 110 wannan ayar kadai ta ishi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi da dumudumin sa zuwa ga annabi a ce ya karantar da su suna gaban sa suna jin sa a ce musu su ne mafi alherin al'umma an gane ko sannan kuma wani shagiri shi kuma girbawa ya zai ce wai kuma ba su bane to su waye ko yawa kaga wannan kaga Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ai an gama magana ko iya wannan ayar ba saukar da wata aya ba game da sahabbai wannan ta ishe su radiyallahu anhum wa an imran bin al-husayn radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal an karbo daga imran bin husayn Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace khairu ummati qarni mafi alherin al'umman nan tawa sune karni na thumma alladhina yalunahum sahabban kenan sannan waɗanda ke biye da su tabi'ai thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su atba'ut tabi'in qala rawi mai ruwaya ainihin Imran bin Hussein yace fala adri to ban sani ba kai mai ruwaya daga Imran bin Hussein kai yace ban sani ba a zakara Imranu ba'da qarnihi qarnayn shin Imran bayan karnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci karni biyu ne a cikin hadisin sa aw thalathatin ko karni uku ya faɗa bayan karnin Annabi kuma karni uku ne mafiya falala ma'ana khairul ummati karni daya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai zama har karnin annabi karni hudu kenan ko kuma a'a daga karnin annabi sallallahu alaihi wasallam karni biyu aka kara sai ya zamto har da karnin annabi karni uku kenan to shine shi rawi zuwa ga Imran bin Hussein ce to ban sani ba ko biyun ya faɗa ko kuma uku wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa hadithi na 2509 da hadithi na 2652 da hadithi na 6428 haka sai imam muslim a cikin sahihin littafinsa hadithi na 6335 da hadithi na 6563 duk sun kawo wannan hadithi na imran bin Hussein. fa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hum afdalul khalqi su ne mafiya alherin halitta su ne mafifitan halitta ba'dal anbiya'i bayan annabawa wal mursalin da manzanni in ba annabawa da manzanni ba babu wani mahaluki da ya kai sabon annabi falala wa hum afdalu atba'i jami'ir rusuli domin sun fi falala fiye da mabiyan dukkan wani manzo da aka taba aikowa wal anbiya'i ko annabawa sahabban kowane manzo sahabban kowane annabi ba su kai alheri da falalan sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya dara su falala kawai daga manzo sai annabi in kai ba manzo bane ba annabi bane kai to sahabbai sun fika falala walittakaka ko daga nan kana kallo Ka'aba ko da kana hawa abun hawanka ba sai an je an zuba masa fetur ba na fata an gane wa amma afdaliyatul arba'a amma game da falalar guda hudun nan abubakar umar Uthman ali fali ijma'i sahabata ala zalika wannan ijma'in sahabbai ya gudana akan haka gaba ɗaya sahabbai ba su da ja cewa a cikinsu ɗin wayannan guda hudun sun fi su falala su kansu sun shaida akan haka babu mai ja na fata gane وتدل عليه الآثار الواردة في فضائلهم رضوان الله عليهم جميعا wato tarin athar maganganun sahabbai waɗanda suka zo suke nuni game da falalar sahabban nan guda hudu Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya wa tawatara hadisai mutawatirai sun zo an amirul mu'minin ko maganganu mutawatirai daga amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu an qauluhu faɗinsa خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر سيدنا علي wannan maganar an ruwaito ta hanyoyi daban-daban har sai da aka tattara maganar nan ta kai mutawatira a bangaren inganci da yawan yanda sayyidina Ali ya maimaita ta cewa mafi alherin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabin al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shine Abu Bakarin sai kuma Umar sayyidina Ali ya tabbatar da haka na fatan gane wannan ka koma cikin al'aqidatul wasitiyya tare da sharhin ta na ad-doktor Salih ibn Fawzan al-Fawzan bugun Darus Salam ar-Riyadh kuma bugu na biyu shafi na 140 da 1417 safha ta ainihin wato a wato hadithi na 1417 safha ta 142 قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله yace ma anna ba'd ahli sunnati tare da cewa wasu daga cikin ahli sunna kanu sun kasance kad ikhtalafu sun yi sabani fi Uthman wa Ali game da Uthman da Ali wanne ya fi falala radiyallahu anhuma a cikin ahlus sunna an samu waɗanda suka tattauna suka yi saɓani game da Usman ba mai saɓani cikin ahlus sunna cewa abubakar da umar sun fi kowa falala to amma Al- Usman da alifa to shine an samu saɓani ba a dattifakihim bayan dukkan ahlus sunna sun haɗu ala taqdimi abubakar akan gabatar da abubakar wa umar da sayyidina umar akan sauran sahabbai ayyuhuma afdalu amma sun samu sabani game da Uthman da Ali a cikin su su biyan wanne yafi falala faqaddama qaumun Uthmana wa sakatu wasu malaman suka gabatar da sayyidina Uthman suka ja baki suka shiru aka ce wanne yafi falala suka ce sayyidina Uthman yafi sayyidina Ali falala suka shiru abun su wa rabba'u bi Ali dan haka sai suke hudunta sahabban da sayyidina Ali suke huduntawa da aliyu ma'ana in suka ce abubakar thumma umar thumma usman sannan sai ce thumma ali ma'ana thumma rabba'u bi aliyin su kai tsaye kawai suna cewa sayyidina ali shine na hudu wa qaddama qaumun aliyan wasu malaman kuma suka gabatar da sayyidina ali suka ce yafi sayyidina usman falala wa qaumun tawaqqafu wasu malaman kuma suka tsaya tsakiya suka ce ba za su ce usman yafi falala ba akan Ali ba za su ce Aliyu ya fi falala ba akan Uthman lakin istaqarra amru ahli sunnati sai dai al'amarin ahli sunnati ya tabbata ala taqdimi Uthman thumma Ali akan fara gabatar da sayyidina Uthman sannan kuma sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in ka koma cikin al-aqidatul wasitiyya din dai kamar yanda al-marja'us sabiq wanda ya gabata ثم بين صلى الله عليه ثم بين رحمه الله sannan sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai ya sake yin bayanin alfarqa bambanci baina hadhihi almas'ala tsakanin wannan mas'ala wa hiya mas'alatu tafdhil ita ce mas'alar fifita sayyidina Uthman akan Aliyu ko fifita Aliyu akan sayyidina Uthman to ainihin wato ya sake faɗan bambanci tsakanin wannan mas'ala wa baina mas'alati taqdim fil khilafa da kuma mas'alar gabatarwa a kalifanci akwai bambanci akan mas'alolin guda biyu mas'ala ta farko shin sayyidina ali ya fi sayyidina usman falala ko sayyidina usman ya fi sayyidina ali falala wannan ita ce muka gama magana cewa wasu malaman sun kaddamar da usman wasu sun kaddamar da ali wasu kuma sun yi tawakkufi ko to matsala ta farko to matsalar kuma gabatarwa a kalifanci abubakar sannan umar sannan Uthman sannan ali ƙaddamarwa da gabatarwa a kalifanci to akwai bambanci tsakanin fifitawa tsakanin Uthman da ali fifitawa tsakanin abu wato Uthman da Ali wannan fifitawa ce wadda a cikin ahlus sunna an samu wanda suke ganin sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman falala da aka wannan ba iskali amma a ce kuma sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman cancanta zama khalifa shi ya kamata ya fara zama khalifa sannan Usman to wannan matsalar ita kuma matsala ce wadda wato ita kuma babu saɓani tsakanin ahalus sunnati akan cewa sayyidina Uthman shi ake fara gabatarwa a kalifanci sannan Ali kun fahimci abin da malam yake so ya faɗa to shi yasa sai yake sayyidina wato sannan shine sai shi Sheikhul Islam yake cewa thumma bayyana rahimahullah al farqa sannan sai Sheikhul Islam yayi bayanin bambanci baina hazil mas'ala tsakanin wannan mas'alar wace mas'ala wahiya mas'alatu tafdil shine mas'alar fifita Uthman akan Ali ko Ali akan Uthman wa baina mas'alati taqdim da kuma tsakanin mas'alar gabatarwa fil khalifati fil khilafati a khalifanci qala sai shaykhul islam yace wa in kana da hadhihi al mas'alatu ko da yake wannan mas'ala wace kenan mas'alatu Ali wa Uthman mas'alar Aliyu da Uthman a cikin susubin wanne yafi falala laisar minal usul wannan bata daga cikin usuluddin bata daga cikin asalin addini an gane ko ballantana a ce in ka ce kaza baka kaddamar ballantana wani yazo ya ce ai yana cikin usuluddin ta yanda idan yana ganin sayyidina Uthman za a kaddamar akan sayyidina Uthman a sayyidina Uthman za a gabatar a falala akan sayyidina Ali in aka ce yana cikin usuluddin to zai zama a cikin shi a wajensa kana iya barin musulunci in baka yarda da haka ba shi yasa sai malam yake gaya maka cewa wannan bata daga cikin usul mas'ala ce ijtihadiyya ko wato khilafiyya ba mas'ala bace min usuluddin allati yudallal wadda za a ce al-mukhalif fiha wanda yayi sabani a cikin tabatacce ne inda jumhuri ahlus sunnati a wajen ga mafi yawan ahlus sunna sun tafi akan cewa wannan ba mas'ala bace cikin usul wadda za a ce wanda ya gabatar da sayyidina Usman akan Ali ko ya gabatar da Usman a Aliyu akan Sayyidina Usman ya bata ba matsala bace wadda wanda yake ganin Sayyidina Usman ya fi falala saboda wasu dalilai da nasoshi ba za a ce batacce bane akan wato ga masu fahimtar cewa Sayyidina Ali ya fi falala haka su ma wanda suke ganin Sayyidina Ali ya fi falala fiye da Sayyidina Usman bisa dalilan da suka dogara da su ba za a ce batattu bane musamman ga waɗanda suke ganin Sayyidina Usman ya fi falala ina fatan gani lakinin lati yudallalu fiha sai dai mas'alar da ake cewa mutum ya bata a cikinta mas'alatal khilafati ita ce mas'alar kalifanci an gane wa zalika abinda yasa haka li'annahum yu'minuna annal khalifata ba'da rasulillah domin sun yi imani cewa khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakarin shine sayyidina abubakar thumma umar sannan umar thumma uthman sannan uthman thumma ali sannan sayyidina ali wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula duk wanda kaji yayi suka game da kalifancin ɗaya daga waɗannan mutane guda hudu fa huwa adallu min himari ahlihi to shine mafi daƙiƙanci da takwalanci fiye da jakin gidansa ya fi jakin gidansa zama batacce da rashin basira da dakikanci na fata an gane da haka anan babu wani sabani abubakar shine khalifa na farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai umar daga shi sai uthman daga shi sai ali wayali haula'i fil fadli sahabban da ke bin wayannan sahabbai guda hudu a falala baqiyatul ashara sune rago guda goma kasan guda goma ne gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam duk yace yan aljanna ne al asharati al mubashirin bil janna ko al asharatu al mubashshiruna bil janna ko su su goma kaga ragowar banda abubakar umar uthman ali kaga su su hudu akwai wa abdurrahman bin auf akwai sa'ad bin abi waqas akwai talha akwai wa na'am sa'id bin zaid akwai wa akwai wa an faɗi ɗalha sa'idun wa sa'adun wa buna aufin wa ɗalhatu wa amiru fihirin wa zubairu mumaddahu kaga wannan ya kawo mana shi cikin ha'iya ko eh kware da gaske alhamdulillah jazakumullahu khairan a cikin ha'iya ne ko ha'iya ce haka ne to waɗannan su ne cikon guda ainihin wato shida in ka hada da waɗannan kulafa'ul arba sun zama guda goma kenan to in ka cire waɗannan guda hudun waɗanda suke bin su a falala ragowar ƴan uwansu guda shida din nan thumma ahlu badrin sannan daga waɗannan guda goma cikin sahabbai dan kasancewa a sahabban ma dabaka dabaka ce ba ba, ba martaba su ɗaya ba wasu sun fi wasu daraja da martaba sannan sai kuma ahlu badrin waɗanda suka je badar su ɗari uku da goma sha wani abu ko? minal muhajiri ne daga cikin waɗanda suka yi hijira sun ma minal ansar sannan daga cikin waɗanda sannan daga cikin al'ansar to daga ahalu badirin ɗin nan sun ma ashabu shajara sannan sai kuma waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a ƙarƙashin bishiya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara su 1400 ko da 500 thumma almuhajiruna to daga su kuma a falala da daraja sai kuma waɗanda suka yi hijira thumma ansaru sannan sai kuma mataimaka su mutanen Madina thumma alladhina tabauhum bi ihsanin sannan waɗanda suka bi su da kyautatawa min muslimatil fatih daga musulmin da suka musulunta yawmul fatih ranar da aka yi fito makka wa gairihim da wasun su qala ta'ala ubangiji ta'ala ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatih wa qatala wai waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu kafin a yi fatuhu makka kuma suka yi yaƙi ba za su zama daidai ba da waɗanda ba su ba ula'ika waɗannan a azamu darajatan su suka fi girman daraja minan lazina an sama da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'adu bayan an yi fatuhu makka wa qatalu kuma suka yi yaƙi wa kullan duk da cewa dukansu da na farkon da na biyun wa'adallahu alhusna Allah ya musu alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne mai kuma cikakken sani game da abin da kuke aikatawa suratul hadid aya ta goma wal kaffu amma shajara bainahum da kuma kame baki game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai ba ruwanka abin da ya gudana tsakanin sahabbai na rashin jituwa ko sabani ko rigingimu ko fada ba abin da ya shafe ka da wannan wannan yana faruwa ga duk mutanen da suka yi zamani ɗaya ko suka yi ƙarni ɗaya an gane ko suna ganin kaman sa'annin juna ne ko sako da sako ko kaza da kaza da haka abin da ya gudana tsakanin sahabbai ka kame bakinka lazim litaslama al-alsinati wal qulubi amma wasafa Allahu al-mu'minina bi qawli wal kaffu amma shajara bainahum lazimun kame baki game da abin da ya faru tsakaninsu wannan dole ne lazimi ne litaslamal alsinatu dan harasa su kubuta wal qulubu dan zukatan muminai ko musulmi su zamto sun kubuta kama wasafa Allahu almu'minin kaman yanda dai Allah ya sufanta muminai bi qaulihi da fadin sa walladina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su ko waɗanda suka zo bayan su wallazina ja'u min ba'dihim duk kuma waɗanda suka zo a bayansu yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka kuma yi gafara ga ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya kullata a cikin zukatanmu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufun kai mai tausayi ne rahimun mai jin kai suratul hashr aya ta goma wa ma ahsanu ma qala imamu ahli sunnati wal jamaa wato abinda imamu aham, imamu ahli sunnati wal jamaa imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ya ambata yayi kyau wa qad su'ila an tambaye shi an fitani ayyama sahaba an yi wa imamu ahmad tambaya game da fitintunu da rigingimun da suka faru a zamanin sahabbai faƙalar taliyan ƙaunar ta'ala ko ƙaunar lahi azzawajal sai ya faɗa yana mai karanta faɗin Allah mai girma da ɗaukaka tilka ummatun ƙada khalat laha ma kasabat wala kuma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun wato tilka ummatun ƙada khalat waccan al'umma ce da ta riga ta wuce laha ma kasabat abinda ta aikata mallakarta ne wala kuma kasabtum ku kuma abinda kuka aikata kuma naku ne wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya amaluna game da abinda suke aikatawa to shikenan ai kai ka je kai aikin ka kai akan naka za a tambaye ka dan me yasa ba za ka za ka shagaltu da aikin da ba naka ba suratul baqara aya ta 134 a koma cikin kuma muktasar ma'arijul qabul sharhi ne na sullabil wusul ila ilmi al-usul na a cikin tauhidin lahi wa tiba'in rasul na a sheik al'allama hafiz ibn ahmad al-hakami wanda aka yi iktisarinsa aka kuma yi ta'alikin wanda ummu salama binti ali bin sa'ad al-abbasi wato ita ce ta yi iktisarinsa kuma ta yi ainihin ta'alikin wato an buga shi a darus sahaba libya al'ula ka duba ga shafuka nan malam ya faɗa wa an ummil mu'minina aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce umirtum bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duba da ayoyin da muka karanta an umarce ku da yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku nema musu gafara fasababtumuhum sai kuka dinga zagin su cewa akai wallazina ja'u min ba'dim yaquluna rabbana ghfir lana an umarce ku ku nema wa sahabban manzon Allah gafara sai kuma kuka bige da zagin su sami'tu nabiyakum na Aisha tace naji annabinku sallallahu alaihi wasallam ya kule na cewa la tazhabu hadhihi al-umma wannan al'umma ba za ta kare ba hatta yal'ana akhiruha awwalaha har sai an waye gari na karshen suna tsinewa na farkon an zo lokacin ko ba a zo ba ya tabbata a koma cikin tafsirul qur'anil azim na al-hafiz ibn kathir mujalladi na 4 shafi na 529 zuwa shafi na 530 ala shaukani imamu shaukani rahimahullah yace fa man lam yastaghfir lis sahabati wanda duk baya nema wa sahabbai gafara alal umumi gaba ɗayan su yace Allah ya gafarta wa sahabbai gaba ɗaya baya nema musu gafara wa yadlubu ridallahi lahum baya nema musu yardar Allah ba in an ambace su baya cewa radiyallahu anhum faqad khalafa ma amara Allah bihi to ko shakka babu ya saba wa abinda Allah ya umarce shi da shi fi hadhihi aya a wannan aya fa in wajada gillan lahum idan ku yaji wata kullata game da sahabbai faqad asabahu nazgun min ash-shaytani to tunziri daga shedan ya same shi shedan ne yake zuwa ya tunzura shi ya zugo shi ya zo ya sabil da baka ya nuna kullata ya kasa haɗiyewa sai ya amayar wa halla bihi nasibun wafirun sannan wani kaso mai gwabi ya saukar masa min isyanillahi na saban Allah wannan ka koma cikin fatuhul qadir na shaukani mujalladi na biyar shafi na 268 zuwa shafi na 269 wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tu'udhuni fi ashabi kar ku cutar da ni game da sahabbaina kar ku dinga fakiya so kuke ku cutar da ni sai ku dinga zagin sahabbaina ni kuke so ku zaga sai ku fake da sahabbaina kaman duk wanda ya cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu magana kamar annabi ya cutar shi yake so ya cutar ya ga abun ya yi masa girma sai ya fake da sahabbansa sai ce la tu'udhuni fi ashabi kar ku cutar da ni game da waɗannan sahabbai nawa fa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum a yau inda ɗayan ku za a wayi gari ya ciyar da misla uhudin zahaban misalin girman dutsen uhud na zinare mallakarsa ne ya ciyar fi sabilillah ma balaga mudda ahadin manzo Allah ce wallahi ba zai kai mudu na ɗaya daga cikin sahabbai ba wala nasifa manzo Allah ce ko rabin sama wannan hadithin sunan abi daud imam abu daud ya fitar da shi a hadithi mai lamba ta 4658 insha Allah sai mu tashi fadlun fis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kame bakunan mu ga barin fadin wani abu wanda bai dace ba game da su wayanda ma suke yi in masu shiryuwa ne Allah ta'ala ka shiryar da su amin